الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu a yau za mu tunasar da 'yan uwa su raka kokari wajen ambatan Allah duka mumini na kirki yana kokari a yaushe ya samu kansa yana ambatan Allah shine rayuwa za ta zamanto masa mai albarka duniya da lahira mu zama masu ambatan Allah mu rika tuna Allah a yaushe idan ka tuna Allah Allah sai ya tuna ka idan ka mance da Allah kuma Allah sai ya mance da kai ambatan Allah yana da riba da yawa amfani mai yawan gaske a rayuwar mutum ta duniya da rayuwarsa ta lahira Allah ta'ala ya labarta mana cikin alkur'ani mai girma da ambaton Allah da ka samu lada mai yawa da ambaton Allah da ka samu gafaran Allah kuma da ambaton Allah da ka samu natsuwa a cikin zuciyanka kuma ambaton Allah yana ba da kariya wa bawa musamman waɗanda za su cutar da kai cikin aljannu ko mutane ambaton Allah yana baka kariya saboda haka mu kula da ambaton Allah shine wannan hutuba namu za ta nusar akan cewa mutum ya zamanto zuciyansa ta danyata zuciyanka ta saba ta nuna da yawan ambaton Allah ka ambaci Allah kana cikin tafiya ka ambaci Allah kana tsaye ka ambaci Allah kana zaune ko cikin kwanciya da shiganka da fitanka ka riga ambatan Allah ka riga ambatan Allah a kowane irin hali ka samu kanka bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة واعلموا عباد الله فإن الذكر مكرمة من مكارم الأخلاق الذي يجب على الإنسان المسلم أن يتصف به في جميع جوانب حياته لأن بالذكر تجد مغفرة عند الله وبالذكر تجد تجد صوابا عظيما عند عند الرحمن وبالذكر تطمئن القلوب كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى alladhina amanu wa taqma'inna qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innul qulub wa qad akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqul ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأنت حينئذ إذا لم تذكر الله أنت من الغافلين والله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي يوم من الأيام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهناك حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم عباد الرحمن فعلينا أن نعتني بذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في أحاديث كثيرة على منفعة ذكر الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقال فأكثروا الدعاء رواه مسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم kutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan godiya su tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi duk kuma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ya ‘yan uwa muminai da kuke sauraron wannan hutuba wannan hutuba tana nusarwa ne game da ‘yan uwa da mukula da zikiri a koda yaushe muna rafkana game da zikirori musamman za ka ga mutane idan an idar da sallah yadda ake gaggawan tashi a fita alhali akwai wajibin da Allah ya ɗora mana bayan idar da sallan akwai kula da azkar da wannan yake nuna maka cewa mutane suna gafala kwarai da gaske game da abin da ya shafi ambaton Allah ɗakin Allah waje ne da ya kamata a raya shi da ambaton Allah kamar karatun alkur'ani da azkar masu tasiri da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi ƙoƙari ka riƙi azkar wanda suka tabbata ruwayoyi tabbatattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke da isnadi ingantattu ba ka riƙe zikirori wanda ba su da asali ba a wannan yanayi ne ya sa za ku ga wasu kishiyoyinmu wanda suke ganin kamar su ne masu kula da zikirori amma kashi ga su da ƙwazo kan yin zikirori amma ya suka riƙe zikirori da ba su da asali daga manzan Allah hatsarin da suke ciki da a ce sun riƙe zikirori da yake da matsayi da kuma isnadi ingantacce da waɗannan bayan Allah sun yi sa'a to mu kuma da muke ƙoƙarin riƙe abubuwa masu isnadin sai kuma shaidan ya gafalar da mu zai yi wahala ka ga mutum a rayuwarsa ya kula da zikiri zikiri masu tasirin sai muna kushe wancan ba shi da asali abubuwan da aka rike kaga wani ya lakana maka wasu zikirorin da ba su da asali ba su da isnadi daga manzan Allah sai ya dankara maka kai ta fama da shi muna kukkushe wannan muna ce ba su da asali mu kuma a wani gefen mutanenmu ba sa kula da zikirorin Allah dukkan rayuwa na ɗan adam Allah ya kewaye ta da ambatansa da tashinka da zamanka da shiganka da fitanka dukkan wani motsi naka akwai zikirori da yake kanene da shi sai dai kai in baka sani ba to mu rika kokari shiganka gida fitanka gida sauka a kasuwa hawa abin hawa shiga bayan gida fitowa duk abin da za ka yi da sa tufanka da cirewa sa takalmanka da cirewa da duk abin da za ka yi ka riga ambatan Allah don duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye waɗannan rayuwa namu da ambatan Allah sai dai in ba mu sani ba ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa ayan da Allah ta'ala ya faɗa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wa zakiri na laha kasira wa zakirati a adda lafi lafin magafirata wa ajiyarar azima masu zikirori da yawa cikin maza da masu zikirori da yawa cikin mata Allah ya tanada musu lada mai yawa gafara da lada mai yawa sai ya ce to Allah ba zai saka cikin zakiri na laha kasirar wa zakirati ba sai ka bi zikirorin manzan Allah idan ka je ka ɗiba wasu zikirori da ba su da asali ranar ƙiyama ba ka cikin zakiri na Allah kasiran wa zakirati amma in kowane irin nau'in zikiri daga annabi kalakalo kake yi ibn taymiya yace insha Allah ranar tashin kiyama sai Allah ya saka cikin zakiri na Allah kasiran wa zakirati ka duba littafinsa sa al-kalimut wanda ibnu taymiya an ce ya wallafa wani littafin ne da ya ga mutane sun shagala da zikirorin da ba su da asali sun kakkama shi sai ya ce bari ya yi tsaraba ma duniya zikirorin da suke da asali daga manzan Allah duk isnadinsa to bayan ma a wancan lokacin shi ma ya yi aka zo hatta littafinsa ku kalli dai yadda ibn taimiyya yake da bin diddigi wajen bincike amma sanda aka yi aiki akan wannan littafi nashi na alkalimu tsaye aka zo ma su nasiruddinin albani allah ya masa rahama ya ce hatta shi ma ibn taimiyyan akwai zikirorin da ba su inganta ba daga manzan allah shi ma ya tankado su ya kawo bari mai masa aiki shi ma suka yi littafin da ake ce sahihul kalimu tsaye ita ba kalimu tsaye da aka yi sahihu nata ingantacciya to ka yi ƙoƙari ya ɗan uwa ka nema wannan littafi za ka ga duk faɗawanka da kwanciyanka da tashinka akwai zikirori na manzan Allah in kuma wancan ya maka nisa baka samu ba wanda ya fi samuwa akwai alhisnul muslim hisnul muslim za ku ga wani ɗan ƙaramin littafi ne ɗan ja haka da ake sa a cikin aljihu azkar na safiya da maraice shiganka ko ina da fitanka an kane ne ya maka shi amfanin da ke cikin ambatan Allah na farko Allah zai tuna da kai don kana tuna shi tun da kana yawan tuna Allah Allah zai tuna da kai dai shiga lamuranka idan ba ka yawan tuna Allah kana mancewa da shi shi ma Allah zai mance da kai kaga a sai amfanin yawan ambatan Allah Allah zai ce wannan bawa zan shiga damuwansa sai na kula da me yake ciki yana daga cikin amfanin yawan zikiri da ka samu lada mai yawa ya cika maka mezanin karan tashin kiyama za ka tashi da lada mai yawa yana daga cikin amfanin zikiri gafaran Allah duk Allah ya faɗa mana wannan a cikin alkur'ani yana daga cikin amfanin yawan ambatan Allah ka zama mai yawan zikiri za ka samu natsuwa a cikin zuciyanka don Allah ya ce da zikirin Allah ake samun natsuwa to mu kama zikiri ya yan uwa amma kullum abinda muke faɗi a cikin maganan zikirin da suke da tasiri suka tabbata daga manzan Allah dan wani zaka ji ya tare ka zai maka tambaya ni ne nake faɗin la haula wala quwwata sau kaza sai ka samu a ina yaje tattaro sai ya faɗa maka adadin fa da zai ta gajiya amma an ka tambaye wani ne kawai zai lakada masa amma wanda zaka ji ka samu isnadi a ce sahihi ne ingantacce ne ka ɗauke ta zaka gama ba ta da nauyi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Aisha yace ya Aisha ga kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe masu nauyi akan mizani ranar tashin kiyama zai nauya ya miki mizanin kuma gashi Allah mai rahama yana son kalmomin ya daga faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mu ce ta maimaita shi kana tafiya akan ambo hawa kai ta faɗin wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana yawan faɗa bai da adadi mutlak ne to kuma sha'anin zikiri ya ɗan uwa ku sani zikiri ya kasu kashi biyu akwai azkar muqayyada akwai azkar mutlaqa kuma duk sai ka shiga cikin karantarwar hadisan annabi zaka ga mutlaqan ka ga muqayyada wanne ne muqayyada wanda take da kaidi tana da tabaibayi in an ce ka yi adadi kaza sai ka wuce makaɗi da rawa shikenan ka kabantar Allah ba zai baka lada ba saboda ita muƙayyada ne tsayuwan a inda aka ce waye kifa inda amrihi wa nahayihi in an ce kai 33 karka yi ta kai 34 kana yin 34 ta kabance ka zama kuma dan bid'a amma mutlaka zikiri mutlaka bai da adadi ɗibi da kanka wani ya yi ɗari wani ya yi dubu wani ya yi dubu goma ita kawai matsalar ne kai tsaye to za ka ga wanda aka ce ka faɗi adadi mai yawa da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ya ku bayan Allah ku tuba zuwa ga Allah ko ni ma ina tuba a ini sau ɗari kaga wannan matsalar ne kai ta astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah ba wanda zai ce maka ga iya geji amma a ce in gari ya waye ka karanta ayatul kursiyu ka karanta kul huwa kafa uku ka karanta kul huwa kafa falaki kafa uku nasi kafa uku kai kaza ko abu kaza na da adadi to sai ka ƙara akai kace ai yau kam ina je na wasai bari in yi kafa goma goma don Allah ya san nima ni ne shikenan ka tuntsira waye ce maka kai maimakon ta ta baka lada kuma ta rika cinye ladan tana cinye shi kuma sai ka tashi babu komi shi yasa bambancin mu da al'umman da ba ahlus sunna ba su suna tsayuwa ne inda aka ce a tsaya ka guje inda aka ce ka guje baka ƙari baka rage mu ji tsoron Allah mu rike wannan to saboda haka nan hatta ƴaƴanmu iyalanmu a cikin gida mu rika kokarin koyar da su azkar din nan yara su tashi da azkar ko gafa dan muhimmancin sa hatta kafofin sadarwa namu na na musulunci da muke yawan gani 24 hours akwai filin da suke da in safiya ta yi sai an koyar da wannan azkar in yammaci ta yi ma sai an koyar har yan ƙananun yara za ku gama suna bin su yanzu kamar sunna tv afirka tv albani tv da, da, da, da sauran wasu almanara ko manara tv za ku gado waɗannan kakaka ma asuba na yi da shi suke buɗewa daman da yake awa 24 ne to an san yanzu asuba ya yi da a sa wannan azkar din a kai wajen sama da minti 15 ko 20 ko 30 ma ana ta fama sannan kuma yamma ma yayi a sake yi duk dai ana nufin ka koya ne to amma sai ku ga zukatan mutane ya cika da abubuwa munana saboda haka in ka manci ambatan Allah Allah zai mance ka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun wa la takunu kal ladina nasullaha kar ku zama kamar wanda suka manci Allah babu ruwansu da Allah ba sa shiga sha'anin Allah fa ansahum anfusahum Allah kuma ya mantar da su kawunansu kana manci Allah Allah zai mance da kai saboda haka ba ma so Allah ya mance da mu sai mu shiga sha'anin Allah mu rika kokari balle ma yanzu ga fitintunu da muke kewaye da shi kashi da kashi baka jin haushin wani wani haka kawai na jin haushinka baka shiga sha'anin wani ba wani ya shiga sha'aninka ka rasa me ka tare masa wallahi in ba da ambaton Allah ba wani na da mugunyan baki sai ya cutar da kai wani na da mungun ido na da ainu kambin baka cikin idonsa na da kambin baka cikin bakinsa na da kambin baka cikin hannunsa in ba kana tarewa da ambatan Allah ba sai a rika cutar da kai ka rika zama kawai ganga ba rufi a ma'aikatarka ko a kasuwancinka ko a menene wani kawai sai sa ka a gaba amma kana ambatan Allah ya taimaka tasiri yanzu ko ƴaƴanmu da suke tafiya makarantu nazari ko primary ko junior ko ina ne ka koyar da yaro in zaka fita a gida alal aqalli yaro da ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah in sun tashi fita su ce ban ji fa kun faɗa ba fa to za su daga murya bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to sai ka ce wa babban kuna isa makaranta su ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq zaka ga yaron ka yana dawowa lafiya sai dai ka ji wasu kuma sun shi shiga damuwa an ce an je cire jinnu a jikin wani yaro a jikin minti aka bashi ai irin wayannan masu cutarwa matsafa ne kuma ƴaƴansu ma suna koyar da su tsafe-tsafe wani yaro kawai ta jikin biskit ta jikin minti jikin menene chocolate jikin me za ta ba yaron ka da cutar da su amma suna fitowa kai kuma ka zo kai ta fama ka dauki duk inda ka je wani mai magani to kuma garin yin maganin in ba a yi sa'a ba kuma a fada hannun boka ya salwantar maka da imaninka yanzu kana tattara yaron ka garin za a cire jinnu baka samu malamin sunna dan ya cire jinnun ba ka tafi wajen boka kuna rabuwa sai in dai da aljanun guda takwas ne sai ya tura musu guda tamanin sai ya tura ma dankan guda tamanin kuma su zauna lafiya gari sun tafi gida lafiya lafiya ran da bokan ya samu burok kawai sai ya motso aljanu ya ce ku je ku motsa min wannan yaro a dawo min da shi ike ne ga dawo ka sake kashe dubu hamsin sai a koma da ya ce to ku dan kwanta kuma ku dan nutsu saboda tsakanin bokaye da aljanu ya stamci ba'adu na bi ba'adu haka Allah ta'ala ya faɗa shashi suna moran shashi aljani zai sa aiki shi ma bokan zai sa aljani aiki je ka tsaukano min yaron gidan wanan na kwana biyu kaga yanzu yau ma ban da kuɗi ka tsaukano shi kawai sai ya faɗi ka kifa shi sai a dauko shi a ce to bari mu je dai a sake bashi hayaki ko ba gaba ne shikenan to amma kana ambatan Allah duk wani cutarwa na aljanu ko na yan adam masu cutarwa kan kasuwancinka kan aikinka Allah zai baka tsaro ya yan uwa amfanin zikiri yana da yawa kwarai da gaske mu kula wannan Allah ta'ala ya sa mu zamanto masu yawan ambatansa kuma Allah ya dada ba mu tsari ciki da waje akan amfanin da zikiri yake kuma ya shigar da mu aljanna ta dalilin a sanarwa da muke da shi shine akwai taimako da muka samu kwarai da gaske wanda ma a yanzu haka mun yi aiki gagarumi wanda an yayyanka dukkan cikin bayan gida an samu kwarido da na wanka da na toilet da na fitsari duka an samu wajen kusan 24 ne ko 20 da nawa kuma wanda ya bamu wannan taimako kwanaki mun yi bayani muka ce duk wanda ya zo ya kawo taimako za mu faɗa kuma mu yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka da ku bayan Allah da kuke bamu taimakon da 'yan siyasu ma da suke zuwa ai ba za mu ki taimakonsu ba na kowane fati ne ma mu masallacin mu masallacin Allah ne ba da wani fatin wani bane saboda haka in ka zo kayi aikin kirki sai mu faɗa mu ba za mu ki karba ba ai kowa zai tashi akan niyyarsa ne ya sa wanda ya zo ya bayar sai mai masa addu'a akwai baddan gabas kwanaki mun labarta muku ya gyara mana bohol ɗinmu to bayan ya gyara bohol ana samun yalwacaccen ruwa ya zo kuma ya duba bayan gidan ana ruwan sama ma ya zo nema haka na taho muka je muka shiga da shi kuma ya tura mana miliyan ɗaya allah ya saka masa da alkhairi so saboda haka musamman ya ya kawo ya turo jakadunsa suka kawo kudin a nan kudi hannu da hannu miliyan ɗaya kuma muka tashi da aiki washe gari muka yi aiki to a ciki dai yanzu haka muna da wajen kusan abin da ya tasan mu dubu ɗari uku da wani abu a aje aikin da za mu dumfara na gaba ba zai kai mu tsokano da wannan ba abin da muka yi ya tsaya yanzu aƙalla sai mun samu abin da ya kai fiye da rabin miliyan kamar sama da dubu ɗari biyar kuma sai mu fara kashi na gaba kun ga yanzu kan da yardan Allah an tasar ma nisa cikin aikin bayan gidan kuma waje ne da za mu yi har da wajen wankan gawa kuma idan aka yi wannan duk yan uwanmu da suke da damuwoyi na wajen specialist nan asibitin jiha kun ga akasari za su rika zuwa nan don akwai mutanen wajen gari za su zo ma ba su san kowa ba in an musu mutuwan kafin su nemi namban waya za a kira mota daga gwallaga ko daga wani wuri nan dai fi musu kusa kuma kun ga bayan mun kammala daga cikin shirinmu hatta roƙon motan ma za mu yi na motan gawa ta yadda nan za a rage wa gwallaga cunkoson nan da abubuwa a samu reshe tun da daman nan reshe da na gwallaga to kun ga aikin da ake na ɗaukaka addini da irin wannan kyakkyawan niyya allah ta'ala yake dafa mana muke ci gaba to kuma allah ta'ala ya ba ku sa'an nasara na kaiwa wannan gaci dukkanmu gaba ɗaya da muke yin wannan aiki Allah ya bamu nasara to saboda haka dukkan sauran ƴan uwa da suke bada taimako akwai ɗan gidan Alhaji Abdullahi mai auduga ma sunansa Nasiru ko Nasiru sunansa yawa malam Nasiru Abdullahi mai auduga wane ga mai wannan gidan saman da aka manna hoto nan na baya din nan shi ma ya bada dubu talatin Allah ya saka masa da alkhairi da dukkan yan uwa da suke turawa akwai wanda ma duk sati sai ya tura mana taimako ana ce mishi Ayman communication da aka gode ya tura 500 tunda aka kafa masallacin nan haka yake tura wannan kuɗi tunda aka yi account din nan Allah ya saka mishi da alkhairi ai dama wani ya ciyar da yalwa wani ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi to ko naira ɗari kake sawa da kyakkyawan niyya Allah zai tuna da kai yanzu akwai wani jikan limamin gwallaga marigayi Allah ya gafarta masa shi yaron duran da aka zo faɗin taimako a gwallaga sai kan ji an ce ya haya na liman ya ba da naira ɗari sai an ce ya haya na liman shi kullum sai ya ba da naira ɗari duk juma'a kuma mutane sun sa sa addu'a ana sawa da shi to ko kai ma in baka da kuɗin da zaka bayar mai yalwa ka sa niyyanka Allah ke dubawa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum lakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum to saboda haka Allah ta'ala ya karfafa mana niyyarmu mai kyau sannan kuma muna addu'a ga shi wani bawan Allah da da can yakan zo shi ma ya ba mu 500,600 da shi aka asasa aikin bagina da ta yi karfi da ko kuma da kuke sawa a kwando zai wahala ku ga satin da ba mu tura 25,000 sama da haka ba na taro sisin da kuke turawa to wani lokaci kafin ma a kawo mana wani taimako ya kai dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin sai mu haɗa sai ku ga an tashi da aiki kuma da yadda Allah za mu ta tsara amana akan wannan aiki Allah ta'ala ya ba mu nasara ko kuma Allah ya daɗa ƙarfafa ladanmu gaba ɗaya sannan muna addu'a wa marasa lafiya daga cikinmu waɗanda suke tafi da jinya da waɗanda suke kwanci a asibiti ko kuma suke gidajensu duka Allah ya bai wa kowa lafiya kamar dai shi alhaji siraji jibrin shi ne shugaban haɗa kuɗi na waɗannan aikin masallacin nan da kuma shugaban kwamitin ayyukan ma gaba ɗaya shi gado da masun bauchi da iyalinsa ma duka da ba ta da lafiya duka Allah ya ba su lafiya kuma sannan sai yan uwa da suke ci gaba da taimaka mana ko da yaushe wajen shawarwari da yadda za mu yi mu tafiyar da ayyukan kamar shi alhaji inuwa bello kullum muna aiki da shawarwarinsu da yadda za a bi suke cewa makar mu ɗauki abin gaba ɗaya ko da ɗan kaɗan ya samu dai a fara aiki da shi to da yaddan Allah za mu yi aiki da wannan shawarwari Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya gafarta mana ya ƴan uwa mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama gaba ɗaya mu